الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ɗan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujih na ilmul qira'at wa alaqatuhu alqira'at almutawatira wa shadda wa alaqatuhu bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyyah ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine darasin mu ko majalisin mu ko zaman mu na 74 kenan muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makominmu da mu da ku gaba ɗaya yawwa muna cikin suratun ra'ad yawwa ayar da za mu tashi a kanta ita ce wato aya ta talatin da uku an gane ko a cikin suratu ar-ra'd aya ta talatin da uku a cikin suratun ra'ad amma kafinta akwai aya ta talatin da ɗaya akwai wani bayani na qira'at a ƙarƙashinta an gane ko yawwa sai mu fara da ita akwai dan bayani da nake son in kara akan ayar da muka dauka wajen da muka kawo bayani wal hal yastawi al a'ma anzala min as-sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadriha fahtamala as-saylu zabadan rabiya wa mimma yuqiduna alayhi fi an-nar ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluh mun kace Allah ce kadhalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil ko ba ka nan bane mun ka ce Allah ya buga misalin kumfan da ke tashi a cikin ruwa da godabi ya ɗauko da kuma kumfa wanda ake samu a lokacin da ake ƙira ya ansa ƙarfe ko zinari ko azurfa sai kaga kumfa ya taso saboda wanda bai da kyau daga cikin ƙarfe da kuma abin nan daudar da ta ɗan falu gare shi za ku ga ta ɓace ko ba haka ba yawwa to ina ganin ai mun kawo wannan to don haka muka bada misalai cewa da Allah ce kazalika yadribu Allahu al-amsal kama haka ne Allah subhanahu wata'ala ya buga wato misalai ba sani ko mun fahimta ba to mun kawo misalai na abubuwa na rayuwa abin nan mun kawo misalai wanda abinda duk ba mai kyau bane farko tana yiwa kaga yana burgewa ƙarshe kuma ya zamanto ba mai kyau ba mun ba da misalai ɗazu daban-daban misalin karuwa da kuma ɗalibin ilimi wanda bai na bai fara bayyana kuma akwai misalin da ya kamata mu ƙara akan wannan shine misalin na ɗan luwaɗi matasa masu kawo kansu harka ta luwaɗi an gani ko za ku ga harko ana samun kuɗi a gina gida a sai mota ana luwaɗi ƙarshe kuma abin zai lalace rashin lafiya ya biyo baya babu dukiya kuma a yi mummunan karko saboda galibin masu luwaɗi za ku ga ƙarshen rayuwarsu duburarsu jijiyoyi za su saki sai zaman to ba su iya rike kashi shi yasa suke sa kushi yanzu turawa sun yi musu kushi babba kuma da turare mai tsada mutum na sawa kush yana yawo da turare mai tsada kaga farkon an samu dukiya amma ƙarshe rayuwa wato ta yi mubi mun gane ko to wannan misali ne daga cikin misallan abin da yake bai da kyau za a gan shi sama tun da shi kun ha sama shiki amma ƙarshe kuwa daga ya ɓace to haka ne banna ya an fara ta farko akwai daɗi amma ƙarshe kuwa abin ba kyau Allah shi muna tsari yawwa to don haka dai duk wata harka irin 'yan su mogal waɗanda sun shahara da safarar ƙwaya ko sai da ƙwaya za a ga ana samun kuɗi amma ƙarshe ya rayuwa take ƙariya a ƙari gidan kaso ko kuma an bar gari an gudu gashi kuma an yi rashin lafiya ba magani Allah ke muna tsari to aya ta talatin da ɗaya wajen walau an da ƙur'anin su yi ratbihin jibal da dai akwai wani abin karatu wanda ake tafiyar da an gane ko sun yi ratbihin jibalu ake tafiyar da duwatsu da shi au qutti'at bihi al-ardu koko za a yanke ƙasa da shi ma'ana in an karanta shi ƙasa za ta yanke koko ya an karanta shi duwatsu za su tafi an gane ko au kullima bihi al-mauta koko in za a yi matattu magana da shi za su ji sai an ka shahi jawabi na lau dama da lau da laula da sauransu in ka diba cikin usluful hasf fil qur'an karim ko kuma uslubul hasfi ko asalibul hasfi fil lugha zaka gansu malamai suka yi sabani wadda sun ce kenan da akwai shi lakana hadhal qur'an da wannan alqur'ani shi ne fi cancanta ko ba ka dan bane ko kuma lama amanu da kafirai ba su yi imani ba wanda sun ce da kafirai ba su yi imani ba sai sun ka kawo ayat afalam yayi asil ladina amanu Allah ya sha Allahu la hadan nasu jami'a shin masu imani nan yayi as zaka iske akwai fassarori daban-daban ka diba cikin al-itqan fi ulumil qur'an inda ya kawo wato sharhi na kalimat daban-daban almuhimmu dai wadansu sun fassara shi afalam ya'lamu alladhina amanu shin masu imani ba su sani bane ko ko afalam yatabayyan in ka diba akwai wadansu da sun ka kawo kamar qira'a afalam yatabayyan amma sun ka ce kuskure na ba qira'a ba ce tafsiri ne ma'ana bayani ne muna garewa ko eh ba matsayin qira'a shar da take ba kawai matsayin bayani ne afalam yatabayyana alladhina amanu shin masu imani bai bayyana gare su ba allau ya sha Allahu la hadan nasu jami'a da Allah ya so shiryar da mutane da ya shiryar da su gaba daya amma tun da kun kaga Allah bai shiryar da mutane gaba daya ba ya san akwai waɗanda musu cancanci shirya ba muna ganewa ko kenan allau ya sha Allahu hidayatan nasi la hadan nasu jami'a sai Allah ya ce wala yazalu alladhina kafaru waɗanda na kafirta ba za su bushe ba tusibuhum tana samun su bima sana'u game da abin sun ka aikata qari'atun mai kwankwasa musiba tana sauko musu daga lokaci zuwa lokaci aw tahullu qariban min darihim ko ko ta sauka kusa ga gidajensu ka ku ga yan abu an ka ciya sauka kusa ga gidanka ko kusa ga yankin ku akwai alamun ya iso zuwa gare ku hatta ya ati wa'dullah har sai alƙawalin Allah ya zo nan wa'adu ba a ce hatta ya ati wa'idullah ba dan an hankalta ma wa'ad nan zuwa ga mu'minnai alƙawalin da Allah ya ma mu'minnai mun gane ko tunda wa'adu ya shahi mu'minnai wa'idu kuma ya shahi kafirai muna ganewa ko to wasu kuma sun ka ce a kalma ta alwa'du wani lokaci tana zuwa game da abin da ba na alkhairi ba kamar yadda Allah ya ce wa'ada Allahu almunafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannama sai da mun to isti'ara ce a wajen wasu malamai kuma an kai sun ka ce a nan isti'ara ta wasu sun ka ce a a ana amfani da ita a wajen abin da yake ba mai kyau ba mara kyau kenan in ji karawa ita kalma ta alwa'du inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah baya saba alƙawari al-mi'ad kalma wannan kalma ta mi'ad asalin ta al-mi'ad daga wa'ada ya iduni kasra ta gabaci wawun sai an kamar da ta yawun to bari mu je mu hada da wagga aya sannan sai mu je zuwa ga waccan aya wadda take dauke da tawjihul qira'at tun da wagga mun yi tawjihin qira'at ta mun ce malamai sun ce ba ma qira'a bace sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam wala kadistu zai abi rusulin min qablik an yi izgili da mi da manzannin da sun ka gabace ka wanga na akwai abin da ake kira al-ijmal an yi izgili da annabawa ko manzanni za mu ci an gane ko to ya aka musu izgili nan in ka tashi za ka samu ayoyi daban-daban da waɗanda kafirai suka yi mammi annabawa izgili wa ya kuluna mata hazal wa'adu in kuntum sadiqin kuma ka rambani lokacin da aya ta sabka qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha Allah kai ne kake da mulki kai kan mallaki mulki kana ba da mulki ga wanda ka so kuma kana zare mulki ga wanda ka so sannan Allah kana buwayantar da wanda ka so sannan kana kaskantar da wanda ka so ko ba ka nan bane to wannan aya ta yi ishara ne zuwa ga wato musulunci zai mamaye duniya ba sai ku an fahimta ba to shi ne sahabbai in sun biya a cikin hanyoyi kafirai suna musu izgili da an gansu sai a ce mulukun duniya ga masu mulkin duniya nan za su huce a kujayi izgili kenan yanzu don ana maka izgili kana aikin alkhairi ga damu ko ba aikin alkhairi kaka ba sai an yi maka izgili yau a duniya babu wani mutum mai wani matsayi wanda ba a yi masa izgili da ya kasashen turawa ga ishuwa gabanin nan kasashen su kari kacir da zagi da cin mutunci ba abin da ba a yi shi yasa kayi kaɗan ka cere ma izgili a duniya shi yasa Allah ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik almuhimmi da dan bada misali ne ayoyin da suke nuna annabawa annabawa izgili sai ka dauki kissoshin su ga irin abubuwan da aka gaya musu to sai Allah ce fa amlaitu lil ladina kafaru ko sai ni yi jinkiri ga kafirai ba wai dan ban iya kama su ba don Allah ya faɗi dalilin da yasa yake mami kafirai jinkiri na an faɗi an yi musu jinkiri a cikin tafsirul qur'ani bil qur'ani an faɗi abu in akwai illarsa sai ka nemo ta an gane ko to ina take alarma illa hmm eh a Allah ya ce da yi fa amlaitu lil ladina kafaru na yi makafirai ne jinkiri to me yasa Allah yake musu jinkiri a tafsirul qur'ani bil qur'an a alqur'anance mun gane ko wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma kaje illa arama eh alqur'anance amma su ana musu ƙari ne saboda su ƙara ɗaukar laifi Allah kai mu tsari a cikin suratul abin nan suratul hajji thumma amlaitu waka ay abin nan thumma amlaitu lil ladina kafaru ko an gane ko waka ay min qaryatin abin nan amlaitu laha wa hiya zalima thumma akhadtuha wa ilayya al masir ko ba ka dan bari yawwa to فأمليت للذين كفروا سيني مكافري جنكري ثم أخذتهم سيني كاما سو التي فكيف كان عقاب يا يا عقوبة تتكسنشي nan tambaya ta Allah ya maka amma ba wai dan saboda yana neman ka bashi sani gurin shine halakar da su sai dai ka nemi ayoyi su nuna maka yadda an ka halakar da su alladhina kafaru tunda an ce min qablika kaga duk annabawan da sun ka gabace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda kisa su ta zo cikin alqur'ani kaga min qablika na ko ba ka nan bane to kuma yadda an kai da su gashi nan mutane annabi nu ga yadda an kai da su ko ba ka nan bane mutane annabi Musa ga yadda an kai da su da sauransu dai sai ka tattaro ayoyi don saboda wato abin nan ka samu kai bayani a cikin suratu abin nan suratul hajji wajen qissat wa in yukazzibuka faqad kuzzibat qabla kazzabat qablahum qaum nuh wa ad wa samud wa qaum ibrahim wa qaum lut wa ashabu madyan wa kuzziba musa fa amlaytu lil kafirina bai ce fa amlaytu lil ladina kafaru ba intabih kenan cikin hajji lil kafirina cikin ra'ad lil ladina kafaru thumma akhadtuhum fa kayfa kana nakir anan yaya musu na ya kasance musu nan ko fa kaifa kana iqab yaya iqabi iqabi na kasance domin tunda Allah ya musu musu sai sai ya azabtar da su Allah kai mu tsari to ga ayar da take da tawjihul qira'at almutawatira afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat shin wanda yake tsayo akan kowace rai da abin da ta aikata Allah yana tsaye da kiyayewa ma'ana Allah shine mai kiyayewa kowace rai game da abin da ta aikata wannan ya isa ya zama to yana baka tsoro shi yasa shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace inda a ce akwai wani sarki na duniya mai kashin mutane yana kashe mutane kisa ba na wasa ba sai a ce kina da ɗiya masu kyawu to rayuwar mutum iska tana ba shi ya tunkari ɗiyan shi da wani abu kuma ga takobi ne zare ya zare takobi muna ganewa ko to ɗan adam ba zai taɓa yiwuwa ba yadda mutumin da adda irin wannan ya ce to in ka gane wannan to babu wani sarki a duniya wanda tsananin shi ya kai na Allah kenan sai ka kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to wannan raqabal ilahiyya ya ce la takadu tuqallibu safha yana da wahala cikin qur'ani ka bude wani page ko mu ce wata takarda baka cimma ayar da ta kudi tsaron Allah ba ko ilimin Allah game da bayinsa mun gane ko yawwa to waja'alu lillahi shuraka'a ko sun sanya ma Allah ababen tarayya kul sammuhum ko ka ce ku sa musu suna ba shine sammuhum ba a anan ba ana yin a sa musu suna ba dan da ma sun sa musu suna akwai lata akwai manata akwai uzza eh duk guma kansu ai suna da suna a a nan kul sammuhum ana nufin wato ma'ana ba su sanya musu suna ba sunayen da sun ka sanya musu ba su da wani ba su da wani tasiri an gane ko in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan kenan nan sai zaman to fi'ili amri ba zahirin shi ake nuhi ba ku sa musu suna mu gani har in sun cancanci su zaman to Allah duk sunan da an ka sa musu na hayaniya na kaga lata kaga Allahu na inji malamai wasu malamai to kaga an maida Allah mace DS kenan kamar da turawan faransa ke cewa DS amma da English ma ba su da God na duk dai Allah ne na sai godness amma dai babu ba su da allanya to kaga da jin allanya ka san an shiga wani sha'ani an gane ko yawwa in ma akwai shi din ma am tunabbi'unahu bima la ya'lamu shin yanzu za ku ba Allah labarin abinda bai sani ba fil ardi a cikin ƙasa ba wai ana nufin ko ba cikin ƙasa ba saboda cikin ƙasa suka da an kace cikin ƙasa dan babu inda za su ba Allah labarin abinda bai sani ba am bi zahirin min al-qawl ko ko da zahirin magana an gane ko za ku zo da magana wanda take ga ta a zahiri amma hayaniya ce to sai Allah ce bal zuyyina lil ladina kafaru makruhum a'a ka bar wannan magana ka kyale su an gane ko an kawata makafirai makruhum makircin su wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'maluna an gane ko kuma shi shedan bai da izini ya zayyana musu sai da izinin Allah to da Allah ya san ba mutanen kirki bane sai bar su da shedan inna ja'alna ash-shayatina awliya'a lil ladina la yu'minun ko ba karan bane alam tara anna arsalna ash-shayatin 'ala al-kafirin sai ce mi ta'uzzuhum azza suna girgiza su girgizawa daga azizna ta farfasa wato tukunya in an ka sa an ka sa mata ruwan an ka kunna wuta akwai ruwan zahi cikin ta tana ta farfasa to wannan shi na girgizan da take shi ake kira azizul mirjali to haka irin yadda tukunya in ta in zahi ya kai wata zahi ba ta iya zama wuri guda to haka nan shedannu shi mutumin da ya saba shedanci da sabon Allah sai ya ga bai iya bari an gane ko kamar tutsa ta aka yi sai ya ta ya yi sabon Allah Allah kai muna tsari to wasuddu anis sabil an gane ko bal jina lidin kafaru makruhum wasuddu anis sabil an kange su daga hanya in muka diba al-kufiyuna in muka ce al-kufiyuna kaman masu karatun al-qur'ani qurra in kaji an ce al-kufiyuna in qira'a goma ne to mutum hudu ne in qira'a bakwai ne ake magana mutum uku ne to an kace al-kufiyuna in ana zancen qira'a goma akwai asim akwai hamza akwai kisa'i akwai khalaf an gane ko in kuma qira'atu sab'a ne to shi khalaf bai cikin su nan yana cikin ruwat na hamza sannan kuma waɗanda kufiyuna guda hudu da yaqub al-hadrami al-basri sun karanta wa suddu anis sabil an gane ko an kange su daga hanya nan suddu anis sabil an kange su daga hanya sauran qurra kuma sun karanta wa saddu anis sabil sun kange daga mi daga hanya to nan sai ya zamanto an tashi taujihin wannan qira'a in ka diba cikin taujihin qira'at al-ashr bil qur'an safha ta 164 zaka ga ita qira'a wa suddu anis sabil sun kace ana mata wato taujihi da siyaki domin akwai fi'ili wanda ya gabata lil maf'ul gabanta inda an ka ce bal zuyyina lillazina kafaru kaga zuyyina mabni lil fa'ul an kawata musu wa suddu kuma an kange su kaga dukan su fi'li ne mabniyun lil maf'ul ita ko qira'ata wa saddu anis sabil an kafa mata hujja an yi taujihin ta da annazir tamka irin ta a cikin alqur'ani alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi sai ce mi adalla a'malahum kaga waɗanda suka waɗanda na kafirta kuma sun ka kangi wa saddu ay wa saddu nasa an sabilillah an gane ko kuma Allah ce humul ladina kafaru wa saddukum anil masjidil haram sun ka kange ku kaga saddukum sai dai nan anil masjidil haram ba anil sabil ba kaga sun kange ku to duk wanda ya kange ka zuwa ga masallacin Makka ai ya kange ka daga wani sashe ko bangare daga cikin hanyoyi na Allah subhanahu wataala mun gane ko sai dai nan abinda zamu kara kafin mu je aya ta gaba shine cewa akwai abu guda da ya kamata mu gani da an ka cewa suddu an kange su an gane ko wa suddu anis sabili nan kangewa a amma ce ma'ana in an ce wa suddu anis sabili ma'ana shi bata kai wa suddu ba domin shi suddu kamar mabniyun lil maf'ul na shi ko al mabniyun lil maf'ul yufidu madha yufidu al umum yana nufin kamar umumi yanzu in ka ce al-ma'lum abinda an ka sani ya shafi duk abinda an ka sani to anan suddu al-sabili zai iya daukar ma'anoni masu yawa kaga yana iya daukar su kafirai sashen su ya kangi sashi daga gaskiya tunda cikin kafirai akwai waɗanda suke hana wasu su bi gaskiya shi yasa ma sun ka ce anahnu sadadnakum anil huda ba da idja'akum bal kuntum mujrimin mu muka kange ku shi yasa wanda ya kange wani daga hanya ta alkhairi to zunubin kange wannan sai ya dauke shi kamar yadda wanda ya nuna wani hanya ta alkhairi in mutum ya bi ta shi ma yana da yana da nashi sakamako shi yasa Allah ya ce a cikin suratu an-nahl alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqa al'adabi bima kanu yufsidun mun gane ko yawwa to amma anan sai mun yi hattara wasuddu anistabili kuma yana iya ɗaukar shaidan ya kange su daga hanya an gane ko kenan sai zama to shaidan shine ya kange su daga hanyar Allah ko kuma a'a Allah ya ba shaidan iko saboda Allah ya san su ba mutane ne na gari ba ba sani ko mun fahimta ba yawwa eh in an ka ce wasuddu an kange su to wasuddu anistabili an gane ko kenan sai ka kaddara nan maf'ulun bihi wa saddun nasa an istabili an gane ko sun kange mutane daga hanyar Allah to kaga banna ta yi yawa a wannan wuri sai Allah subhanahu wata'ala ce wa man yudlilillahu fama lahu min haj duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya batar da shi to bai da mai shiryar da shi an gane ko ya kamata ya ce fama hadin lahu sai ce fama lahu shi je wannan ɗin bai da mai shiryar da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya muna tsari da gabata ina fata ana fahimta ta don na a nuna maka cewa duk wanda kuma in ka ji an ce Allah ya batar da mutum ba wai don saboda Allah yana jin daɗi bane da azabtar da shi a'a Allah ce ma ya fa'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allah shakiran alima kina Allah ba daɗi yake yi don ya azabtar da ku an nuna muku ga gaskiya ba ku bi ba to mun kuke so a yi muku kuma an kawo ku duniya na don a jarraba ku a gani wa zai bi Allah wane ne ba zai bi Allah ba to an turo manzanni sun yi maka bayani ga hujjoji ga halittun Allah ga komi ka ce ka kai ba ta ba hanyar shi ta yi maka to mi za a yi maka to kaga sai a baka lahiya yawwa ka duba cikin alqira'at وأثرها في التفسير والأحكام نا الشيخ محمد بن عمر سالم بازمول دكتور دي إعدادي الصفحة تدري تقوص da talatin da bakwai za ka ga wannan bayani wallahu ta'ala a'lam ayar da za mu je ta gaba wadda akwai taujihul qira'at a cikinta ita ce wato aya ta talatin da tara a cikin suratu ar-ra'ad inda Allah ce yamhu Allahu ma ya sha'u ko nan yamhu Allahu ma ya sha'u Allah yana karkare abin da ya ga dama kun gane ko maha asalin shi mahawa ne yamhu asalin shi yamhu an gane ko kamar su gaza asalin shi gazawa ne yaghzu asalin shi yaghzu ala ramba shine asalin sa to da haka akwai al'ilal da ya faru a cikinta ban sani ko mun fahimta ba yawwa to sai Allah ce Allah yana shafi abin da gada ba wa yuthbitu ko kuma Allah yana tabbatar da abin da ya gada ma yawwa imam asim al-kufi da imam ibn kasir al-makki da imamu abu amur ibn al'ala al-basri da imamu yaqub al-basri sun zami al-basriyan sun karanta wa yuthbitu daga asbata yuthbitu isbatan sauran qurra kuma sun karanta wa yusabbitu daga sabbata yusabbitu tasbitan to wannan aya tana nuna Allah yana goge abin da ya ga dama yana kuma tabbatar da wato abin da yake so to in ka diba karkashin wannan aya akwai matsaloli masu yawa ka diba cikin ahadis al'aqida allati yuhi muzahiru hatta arud fi sahihaini safha ta 527 ta 500 zuwa ta 540 da takwas zaka ga bayani akan wannan sannan ka riba cikin alqawaid al-usuliyya al-mu'assira fi aqidati ahli sunnati wal jamaa wal radd ala al-mukhalifin fiha safha ta 371 zuwa safha ta 370 da wato da bakwai sannan ka riba cikin al-qira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam ita ko wannan aya wajen tawjihin ta da qira'at safha ta 907 al-muhimmu wannan aya tana daga cikin ayoyin da wasu hadisai suna nuna kamar manzo Allah sallallahu ya nuna ana ƙara ma mutum tsawon rayuwa in shina sadar da zumunci man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi athari wasu malamai sun ce a'a ba a ƙara ma mutum amma za a sanya mishi albarka ne ya zama to kamar yayi shekaru masu yawa wasu malamai suka ce a'a abinda an ka rubuta ma mutum ana iya shahi shi a ƙara mai in Allah ya ga dama sun ka ce amma abinda mala'iki ya rubuta misali shi ana iya misali a rubuta shi a canza amma banda wanda a can cikin lauhin mahfuz sun ka ce saboda Allah ya ce yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit ce wa indahu ummul kitabi ummul kitabi ita ce lauhin mahfuz kenan tana yiwa a rubuta mutum yanzu bai da ga shekara kaza zai yi an gane ko to amma can cikin lauyin mafuzu akwai ƙarin shekaru to kuma sai a kaddara mai mi sadar da zumunta to sai a ce kuma a ƙara mishi tare da cewa can cikin lauyin mafuzu dama an rubuta za a ƙara mishi masani ko mun fahimta ba to da wannan ne malamai sun kai dafa wani iskal na waɗannan hadisai da ayoyi don kakka zo ka ce an samu kuskure in ma ka diba cikin littafin al-ahadith al-muskila alwarida fi tafsir alquran alkarim an gane ko doktora ce da aka rubuta doktor ahmad bin abdulaziz bin mukrin shi ne larabar cewa mugrin alkusayir an gane ko nan ma ya kawo a safha ta 60 da tara zuwa safha ta wato 86 har zuwa mata 88 ina ganin ya kawo bayani kan wannan don saboda wannan yana da alaka da wannan aya an sha an rubuta kuma an shahi to wanda aya ta tabbatar da wannan ina dan qur'ani yuna kaga yace yamhullahu ma yasha'u Allah yana shafi abin da ya ga dama to tunda an ce Allah yana shafewa kenan nan in ya ga dama abin da mala'iki ya rubuta zai mi zai shafe shi wa yuthbitu ya tabbatar da abin da ya ga dama sai ce wa indahu ummul kitab dan a nuna maka cewa Allah yana iya shafewa mun ji wannan da kyau abu na biyu wanda ya kamata mu gane ma mausuliya ce tufidul umum tana nufin komi Allah ya ga dama to amma banda abin da a cikin lauhin mahfuz Allah yana da izinin ya shafi abin da a cikin lauhin mahfuz amma shi wannan ba zai taba shi ba ganin damar shi na tunda ma tufidu al umum da wannan ne malamai sun ka kafa hujja sun ka ce cikin Qur'ani akwai ayoyin da an ka shahe hukuncin su ko ko ba haka bane to wannan aya tana daga cikin abin da ke tabbatar da su ma'ana abin da ake kira annasu Allah ce daga cikin aya waɗan ayoyin da sun kashe to sun ka nuna annasu ƙarar cikin Qur'ani bangare uku na kamar yadda Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya nuna yace na farko aya ta cikin Baqara malan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir yace aya ta biyu wagga cikin suratul ra'd yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab kaga yana shahi abin da ya gada ma ya tabbatar da abin da ya gada ma aya ta uku kuma sai cikin suratul nahl wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lam bima yunazzil qalu inna ma anta muftar kuma ka bane idan Allah ya ce an shahi hukuncin wagga aya an kawo wagga kafirai sai su ce ka gani ko ƙarya ta akai muku muna gane ba kenan waɗannan ina ƴan Qur'ani da suke cewa ba a shahi hukuncin wata aya ga Qur'ani Allah ya ce yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit ina ra ku ka tsaya ba ka gane alqur'anin da kyau kun sani ko mun fahimta ba to malaman da suke tawjihul qira'at da alqur'ani da sun ka zo karkashin wannan aya sun ka kawo waɗanda sun ka karanta da wa yuthbitu gane ko da wa yusabbitu sun ka ce ita qira'a ta wa yuthbitu an gane ko kuma inda Allah ya ce yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli ath-thabit fil hayati ad-dunya ismul fa'il ne min sabata yathbutu kina an yi takhfifi duk da yake wa yuthbitu daga asbata yuthbitu isbatan ne amma na sun hankalta ma takhfifi sun ka hankalta ma ba wazani ba mun gane ko sannan kuma qira'a ta tashdidi inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wato wa ashadda tasbita ko ba kadan bane ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا تثبيتا مصدرين ثبت يثبت تثبيتا كما يدعى كتوا قدم يقدم تقديما mun gane ko kenan dukkan su kowanne daga cikin su ana samun abin nan kuma shi wancan alqawlu sabit magana wadda an tabbatatta kenan waye tabbatar da ita Allah subhanahu wa ta'ala sai mun to wa yuthbitu kenan to aya wadda ka wadda adda tawjihul qira'at ta karshe ko da yake ba ba ita ce ta karshe ba amma dai bari mu je don ayoyin saboda dukkan su suna da abin nan akwai aya ta 40 da abin nan da biyu amma kafin ta bari mu je mu karanto duk ayoyin da suke da alaka da wannan inda Allah ya ce to wa imma nuriyannaka ba'd allazina iduhum ko idan mun nuna maka abinda sashen abinda mun kai maka firrai alƙawali na iduhum kenan nu'iduhum bi a wajen sa malamai isti'ara ce an kai ko kuma ya zama to a'a wa'ada ana amfani da ita har wajen abin da yake ba mai kyau ba alƙawali wanda yake ba mai kyau ba aw na tawaffayannaka ko ko mun ka kashe ka sai ce mi fa inna ma alaykal balagh to abinda akan ka shine isar da sako wa alaina alhisab kuma hisabi yana wajen mu shi yasa wa'azinka da dubararka da taracinka bai iya shirar da mutane annabi nuhu yana daga cikin ulul azmi minar rusul wahayi ake masa amma shekara 950 yana wa'azi an kadan sun kai imani Allah cewa ma amana ma'ahu illa qalil shi yasa abi al'amarin da awa a hankali kai dai kai bayyana gaskiya kuma da uslubi ud'u ila sabili rabbika bil hikma ko ba kana bari yawa wannan aya ga masu har da alqur'ani dan shi yasa barke so in ƙara kawo ta akwai irin ta wa in ma nuriyannaka ba'd alladhina iduhum أو نتوفي أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون أتكن سورة يونس أقول كما وإما نرينك فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين إدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون أتكن سورة غافر sannan kuma akwai wata wadda ta so ta kama da su amma ba abin nan bane cikin suratul zukhruf fa imma nadhhabanna bika فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون وأن آية ترى نون من الله صلى الله عليه وسلم in Allah ya gada ma zai nuna mai sashen abin da ya makafirai alkawali ko baka dan bari kenan in mun nuna maka koko mun ka kashe ka babu wata matsala shi dai sakamakon su dai ba tsere mishi zasu yi ba kenan kakka damu sai Allah subhanahu wataala ce awalam yaro anna na'ti al-arda nanqusuha min atrafiha shin ba su ga kasa ba muna zo mata muna tauye ta nanqusuha muna rarrage ta min atrafiha ta sassanta wadansu malamai suka ce abinda ake nufi shine cewa anan nanqusuha min atrafiha kadiba cikin tafsiri na ibnu jarir at-tabari kadiba cikin tafsiri na taysirul kalimur rahman na sheikh nasir sa'di da sauran tafsirai waɗanda sun kai ta'arruf zuwa ga wannan suke nuna cewa ana nufin ana rage ƙasa shine mutane suna mutuwa zaka iske yau gidanku wanga shi mutu wanga shi mutu wanga shi mutu ana ana ragewa sai an kai inda cikin faminku mai shekaru irin naka ba sai a yau ya samu to kina ana ana rarragewa ko tana nan tai kanka kidan su kafirai shin ba su ganin ana ta mutuwa ana ta tahiya lokaci bai bonda za su gyarawa tun da kasan dai mutuwar ga kuma ita babu ruwan ta ba wani lokacin na gaba ta ɗauka wani lokaci ta ɗauki na tsakiya wani lokaci ta ɗauki na baya wasu malamai suka ce a nan usu hamin atrafiha na ana magana idan mutanen makka ba su ganin tun da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi hijira mutane suna ta shiga addini ana ta tauye ƙasa ƙauyawan da suke cewa ba kowa ba suna ta shiga kenan geography kinsu tana ta macewa to sai Allah subhanahu wataala ce wallahu yahkumu Allah ne yake yin hukunci la mu'aqqiba li hukmihi ba wanda ya isa mu'aqqiba ya tada hukuncin Allah ma'ana asalin shi daga al'aqibu na baya babu wanda isa ya biyo bayan hukuncin Allah ya tada shi wa huwa sari'ul hisab Allah mai gaggawa hisabi da Allah ce wa qad makara alladhina min qablihim waɗanda sun ka gabace su sun yi makirci falillahi almakru jami'a to makircin su gaba ɗai yana wajen Allah tunda duk abin da sun ka aikata ba su isa su rinjaye Allah ba ko ba ka nan bane wannan aya kana iya ɗaukan makirci a alqur'ani yadda an kai ma annabawa makirci da mutane na gari balma kana iya ɗaukan yadda an ka shirya mu su mutane makirci ko a cikin tarihin duniya ne duk wannan aya za ta ɗauki wannan abin nan to ya alamu ma taksibu kullu nafsin Allah ya san duk abin da kowace rai take aikatawa an gane ko sai Allah ce wasa ya alamul kuffaru liman uqubadar idan muka duba al-kufiyuna an gane ko muka ce an kace al-kufiyuna qira'a goma da asim da hamza da kisa'i da khalaf ko ba su bane sannan kuma da ibnu amir ad-dimashqi da imamu yaqub al-hadrami sun karanta wasa ya alamul kuffaru an gane ko liman uqubadar da sannu kafirai za su san wane ne yake da makoma gida gida mai makoma kenan sauran ƙura sun karanta wasa ya alamul kafiru liman uqubat da da sannu kafiri zai san wane ne yake da makoma to idan muka duba ƙira'a ta wasa ya alamul kafiru sun kace na ana nufin jinsin kafirai tunda aljinsiya ce ba kafiri guda ake nufi ba to kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa yaqulu al kafiru ya laitani kuntu turaba kaga ba kafiri guda ake nufi ba ita ko qira'a da sun qira'a da sun karanta wasu alimul kuffar an kafa mata hujja da siyaki ba da nazir ba tunda ita waccan waya qulul kafir ba siyakin surar bane tunda ba cikin surar bane ita ko wannan an kama fata hujja da siyaki ta jam'i wa qad makara alladhina min qablihim kaga alladhina min qablihim jam'i da an gane ko wasa ya alimul kuffar li yakuna ala nizamin wahid sun kace dan ya tafi akan tsari daya to almuhimmu dai da qur'ani sun karanta wasa ya alamul kuffaru da waɗanda sun karanta wasa ya alamul kafiru duk dai karshe abu guda ne al kuffaru jam'i ne jam'u taksir shi ko al kafiru al jinsiya ce jinsul kuffar duk dai ma'anar su ne jam'i take da sallu kafirai za su san wanda adda makoma ta gida mun gane ko to ai ba ko kowa yana da makoma sai amma na abinda ake nufi da sannu kafirai za su san waye ke da kyakkyawan makoma da domin ukubar dar an gane ko addarul aqiba ne gida wanda yake da makoma ai kafirai suna da makoma mu'minne suna da makoma kamar da annabi Musa ce wal aqibatu lil muttaqin ko ba karan bane qala Musa liqaumi ista'inu billahi wasbiru inna al-ardha lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin kaga ce makoma tana ga mu'minai ba da makoma kawai ba a'a wal aqibatu al hasanatu lil muttaqin domin su kafirai suna da mummunan makoma ban sani ko mun fahimta ba to aya ta karshe a cikin sura Allah ce wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala kafirai suna ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam kai ba manzo bane an gane ko to kun ga matsalar duniya inda annabi sallallahu alaihi wasallam shugaban annabawa sayyidul awwalin wal akhirin an gane ko khairu khalqillahi ajma'in a garin su a kabila shi a yan gidansu akwai waɗanda har sun ka koma ga Allah ba su yarda shi annabin Allah bane su Abu Lahabin misali to kai don ana ce maka ustazu ko ana ce maka mallan kaka jiran kowa sai yarda kai mallamtaka inda annabawa da har sun ka koma ga Allah ba yarda annabta sun balle kai don haka dan wani bai yarda da mallamtaka ba kakka damu don annabawa ba ba a wasu musu da annabta su ba wannan tana kai dole na sai an ce mamallan ina ruwanka to Allah ce kul kafa billahi shahidan baini wa bainakum ko kace Allah ya isa ya zamanto mai shaida tsakani na da ku wanda aya tana da ayoyi irin tamkarta waɗanda suke wajen har da alqur'ani akwai kul kafa billahi baini wa bainakum shahida a cikin suratul ankabut shi kadai ne shi ko kul kafa billahi shahidan baini wa bainakum shine akwai abin nan a cikin suratul ra'ad da kuma cikin suratu abin nan al-isra an gane ko kenan sai ka gane cewa ita an kabuta ita adda qul kafa billahi baini wa bainakum shahida kana iya karantawa cikin littafin balaga balagatu taqdim wa ta'khir me yasa can an ka gabatar da baini wa bainakum nan kuma an ka gabatar da shahidan baini wa bainakum in ka diba cikin al-qira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam a safhata 784 karkashin wannan aya ulkafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab ko ba ka nan bane yawwa to qira'a wadda take mutawatira kina Allah ya isa ya zamanto mai shaida wa man indahu kuma kafa man indahu kafa shahidan man indahu ilmul kitab kidan wanda ilimin littafi yake wajen shi ya isa ya zamanto mai shaida ba da yana mi ahalul kitabi amma ana nufin masu imani daga cikin su ba kafirai ba don waɗanda ba su da imani ba za su ji tsoron yin yi ma Allah ƙarya ba an gane ko yawwa to kuma an gane ko wa man indahu ilmul kitab waɗansu suka ce a'a abinda ake nufi malaman yahudawa da nasara gaba ɗaya wasu suka ce a'a irin su abdullahi ibn salam wanda sun kai imani an gane ko yawwa wadansu ko sun ce jibrilu na shi da amma inda huwa ilmul kitab wasu sun ce ali ibn abi talib ne to ali ibn abi talib ai shi ma yana da ilmin kitabi amma dan shi a suna son su kawo wani abu wasu sun ce a abinda ake nufi man inda huwa ilmul kitab bunyamin dan dai daga cikin ƴaƴan annabi yaqub an gane ko yawwa ko ko wa man inda huwa ilmul kitab sun ce Allah subhanahu wataala to ai da ma yace kul fa billahi shahidan bayni bainakum akwai da maganganu da masu qira'a daban-daban akwai kira'a shadda an gane ko wa man indahu an gane ko kenan akwai sun ka kawo kenan wa man indahu ulima alkitab wa man indahu ulima alkitab kenan da wanda a wajen shi an kasan littafi an gane ko sannan kuma abin nan wanda a wajen shi an kasan littafi ai shine Allah subhanahu wata'ala domin shine ya bada ni shine ya bada wato sanin littafi an gane ko yawwa to akwai kuma qira'a shadda wa min indihi ilmul kitab an gane ko wa min indihi daga wajen Allah ne ilmul kitab ilmin littafi ya taso ko ba karan bane ko kuma wa min indihi ilmul kitab ba a samu ilmi ai ba sai ga wajen Allah ba qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ko ba karan bane babu wani ilimi wanda za a samu face daga wajen Allah ya samu asali an gane ko yawa to ina ganin dai nan ya kamata mu jaburki saboda sura ta zo dai karshe kenan suratul a'ra suratul ra'd Allah ya nuna muna wato karshen ta wallahu ta'ala a'lam yanzu za mu shiga cikin suratul ibrahim alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammus taslim akwai ayata biyu kenan akwai tawjih na alkira'at a cikin ta amma dole su mun koma aya ta farko sai mu haɗi inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alif lam ra wanda kuma shi matsayin aya take a qira'a ta Abu Ja'far kuma shi yana da sakta latifa bidun talaffus kina yana rarraba su alif lam sannan kuma a isa zuwa ga wato ra'u an gane ko yawwa to Allah ce kitabun anzalnahu ilayk waɗannan harufa da mun ce galibi ya an kawo su za a kawo zancen alqur'ani saboda suna nuna larabawa da sun ce alqur'ani ba maganar Allah ba ce to harufan da kuke magana da su da su ne qur'anin ya sauka ku hada ku yi irin shi an kalubalance su kenan sai Allah ce kitabun anzalnahu ilayka littafi ne kitabun nan nukira littafi an kawo shi na kira don nuna girmamawa ga alqur'ani littafi ne babba ke nan na musamman anzalnahu ilayka wanda mun ka saukar da shi zuwa gare ka don mi li tukhrijan nasa min adh-dhulumati ila nur dan ka fitar da mutane daga cikin dufai zuwa ga haske kaga da yake fata tana da yawa sai aka ce dhulumat hanyar gaskiya kuma da yake guda ce sai aka kawo annuru guda kamar da Allah ya ce wa anna hadha sirati مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله wannan shi suke kira asbabu tanzilul qur'an wato ko asbabu inzalul qur'an al'amma akwai asbabul khassa akwai al'amma shi al-khassa su ne an fi tafi da asbabun nuzul wanda akwai da sun ka inganta cikin su wanda su inganta ba kuma al-isti'ab fi bayan al-asbab موسوعة أسباب النزول مجلد أكو لكم المحرر في أسباب نزول القرآن الكريم وأن أنكي أكس السعودية دكتوراه لتتتروا أسباب النزول في كتب الستة تنمكما ياتي غا أبن دي سيستوكد القرآن توبا شيكا ديبن ياتي لتخرج الناس من الظلمات إلى النور wani lokaci wuri wani wuri kuma sai Allah ce ya saukar da Qur'ani don a karanta shi wa Qur'anan faraqnahu li taqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muktin faraqnahu ma'ana mun ka saukar da shi cikin lokaci daban-daban amma yan qur'ani sun ka ce a faraqana shine mun rarrabe kalmomin shi wai ma'ana in ka karanta qur'ani yanzu misali ka ce kitab kitabun anzalnahu ilayka ba mun ce litukhrijan nasa ba to su wajen su a ce litukhrijan nasa faraqanahu Allah ya rarrabe shi sai dai ka ce litukhrija an-nasa an gane ko kuma ka ce misali ila bi izni rabbihim bi izni ubangijin su ko ila siratul aziz hamid sun ka ce ba a ce hamid sai daga ce ila siratul aziz hamid tun da ka sa ta ina fata an fahimta to yan qur'ani ne kenan sannan Allah ya ce saukar da qur'ani don ayi tadabburin sa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab ko ba ka da mani ya saukar da shi don astu ba don awahala ba ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون يا سبك الدشي دون أبو شارة دشي كما أي قرقبي أن قال فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا كما يتي وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله تعليلات اللي سنة اليوم to madalla to ayat da akwai taujihul qira'at a wajenta ita ce wannan aya ta biyu Allahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard muna ganewa ko to imamu nafi' wanda yake wato al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun zan al-madani yani da imamu ibnu amir sun karanta Allahu kina sai zama to mi على الاستئناف ابتدائها الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الله shi kadai ne wanda ya mallaki abin da ke cikin samai da kasai domin allazi kin nan tufidul hasab ana cewa ana iya cewa Allahu lahu ma fi samawati wa fil ard amma da an ka ce Allahu allazi yana shi kadai ne kuma lahu ma fi samawati ma fil ard dan hasal nabi ya kamata ce ma fi samawati ma fil ard lahu sai ce lahu ma fi samawati ma fil ard kina hasal nan guda biyu a abu muna gane ko to qira'ata waɗanda da kawo nafi' da kuma Abu Ja'far da Ibn Amir Allahu qira'ata Ruwais Ruwais wanda rawi ne na Yaqub shi yana da wato fuska guda biyu idan zai hada aya ta ɗai da ta biyu to kasra yake sunan Allah misali ila siratul azizil hamidillahi allazi kaga nan yayi alwasl kenan idan kuma ya tsaya ila siratul azizil hamid sai karanta Allahu allazi kiran fuska nawa gare shi biyu su ko sauran qurra sun karanta Allahu allazi lahu ma fis samawati ma fil ard ko da za su hada ko da za su wuce su su lafiya Allahu ne gare su da shi da Ibn Amir da Abu Ja'far to wannan sai babu cewa kenan suna Allah nan yana da kasra a qurra wajen suna fi'i da Abu Ja'far da Ibn Abi da Dhamma wajen Ruwais kuma yana da wani huska nawa huska biyu da wannan ne wadansu suka ce to kenan ayoyin alkur'ani ana iya sadar da waɗansu zuwa ga waɗansu don gashi nan riwaya ce qira'a ce mutawatira in an karanta da wannan fuska ga yadda ake karantawa in an tsaya ga yadda ake karantawa in an haɗe ga yadda ake karantawa kidan wanda ya tabbata nassi ne ana iya haɗa kira'o'i in ma'anarsu ba ta canza ba an gane ko ba sai ko ana fahimta ba amma in kana da bukata in ya zama to in kai ka tsaya karshen aya yayi in ka wuce ka sadar inda ma'ana ba canza ba magana ta yi tun daga ayar din qira'atar wai su mutawatir sai qira'atar mutawatir wanda suna kafa hujja da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ummu salama kanat qira'atuhu ayatan aya ko ba ka ba sun ka ce to wannan hadisi yana nuna aya aya ba ta ba da misalin suratul fatiha ne kawai ba duk qur'ani ne ta bada ba sannan suna nuna cewa a'a idan ma'ana ba ta bayyana to shi alqur'ani yana da ijazul lafzi da ijazul ma'nawi to idan ya zamanto ma'ana aya bata cika ba shi yasa sun ka ce to abinda sun ka dauka ka tsaya karshen ayat an gane ko in ma'anar ta bata cika ba kuma ayat ta cika kuma sai ka dan dawo baya sai ka hada ayat da abinda zai biyo ba sai zamanto ka bi lafazi kuma ka bi ma'ana to wasu na ganin a'a abinda za a dauka shine ayar da ya tabbata an yi waslu an yi mi kamar an samu nasti kamar zo ga kira'a ta nan to sai ka hada tunda an ce in ana hadawa yana karantawa da kasra in ba a hada yana karantawa ban baki wanda ya nuna nasti ya tabbatar da su to in waɗannan ayoyin ne su su za ka yi waɗanda ba su kuma ba za ka yi ba ba sani ko mun fahimta ba to akwai dai mazhabobi kadiba cikin al-waqf wal ibtida wa asaruhu fi taqrir masail al-aqida da kuma al-waqf wal ibtida wa silatuhu bil ma'na wanda na baka littafai ne guda biyu wanda kuma duka malamai sun yi littafan ilmul qira'at sun tattauna akan alwaqf wal ibtida mun gane wannan da kyau ko ibnu ashur yana da ra'ayin cewa tsayawa karshen aya shine ya fi ko da ma'ana bata cika ba muna gane ko shi ko inda inda ake samun sabani da ma inda ma'ana bata cika ba nan ne ma yafi abin nan kuma inda an ka samu nasu qira'a ta zo mutawatira kinan kaga nan bai dace a samu sabani ba illa abu guda inda ibnu ashur sai ya kamanta cewa kamar shi'ir ne shi'ir yana da kafiya kafiya in ana karanta ta ai bai dace a wuce ba yanzu misali an kai karshen baiti ai ba a cewa a wuce saboda an hankalta ma karshen baitin nan ko da ma'ana ba cewa ana son a tsaya nan to nan ne iskalin yake kamanta qur'ani in ka diba yana da muqaddimat guda goma da ya kawo sun kai safha nawa ne muqaddima na ibnu at-tahrir wa tanwir suna da yawa kwarai da gaske kamanta ƙur'ani da waƙe nan ne kuskure yake don ƙur'ani ba waƙe ba ne muna gari ko yawwa akwai khasa'is na alƙur'ani mai girma to yanzu sai mu zo zuwa ga matsalar mu ta ƙarshe saboda lokaci ya fara matsowa shine cewa inda an ka ce Allahu an kai rafa'a nan ya zama tomi mubtada babu matsala alladhi lahu ma fi samawati wa fil ardi shine khabar kin shi mubtada ne da khabar kaga nan babu wato wani abu in kuma ka ga dama kana iya ɗauka a'a shi Allahu ka ɗauke shi matsayin khabar an gane ko sai ka kaddara mai huwa bi izni rabbihim ila siratil azizil hamid huwa Allahu alladhi lahu ma fis samawati wa fil ard in ji wadansu malamai mun gane ko to amma qira'a tarwais in za a haɗe ya karanta Allahi da sauran ƙurra banda nafi da abu ja'far da ibnu amir sun karanta allahi to shi ko yanzu ya za a ɗauke shi wasu sun ka ce to suna allah nan badalila tunda shine al-aziz Allah shine mabuwayi ko al-hamidi shine wanda ake gode ma yahmaduhu ahlu samawati wal ard sannan kuma Allah sai da manto badali na al-aziz ko al-hamid an gane ko wasu ka ce a dauke shi atfu bayan wannan malaman kufa suke bayani shi in kaji an ce badal wajen malaman basra atfu bayan wajen malaman kufa kina atafi na na bayani kari na na bayani sai sun ka ce to kenan لأنه جرى مجرى الأسماء أن أكسونا الله نا أمسين سونا الأسماء الأعلام لغلبته المعبود بحقه معنى دي أصل كلمة دق إله واتو معلوه دق نا أنك تراتو تسيسون كتير تنا أنك تام معنى تشيس أنك تكيتا مسين بدلي muna ganewa amma in ka diba cikin abdurrul masul fi ulumil kitab al makru shi suna Allah ya zaɗo kashi badali ko atfu bayan alhali kuma shine a'raful ma'arifi duk sunan da a sunan Allah mu shine a'raf ya za a yi zaman to badali na wani suna ko ya zaman to aka bayan na wani suna shi yasa wadansu malamai musafi akan wannan ba sai sun kace akan at-taqdim wa ta'khir asalin magana sun kace bi izni rabbihim an gane ko ila siratil lahil azizil hamid sun kace asalin shi sunan Allah shine a gaba saboda shine a'rafu al-ma'arif kadiba cewa abdurrul masul na baka misali da al-bahrul muhit da sauran littattafai da suka tattauna akan wannan mas'ala wannan misalai da muke bayarwa mu ce dole in mun ka ce littafi kaza ba sai ka duba shi an gane ko a diba littattafan tafsiri da dama waɗanda sun kai magana kan mas'alar kaga abinda malamai sun ka ce wallahu ta'ala a'lam to a cikin majallatu tadabbur a adadi na tara wanda muke bayani kanta cikin tawjihul qira'atil ashr an gane ko bil balagha wato alaqatul al-qira'at bil balagha sun ka ce a safa ta 47 zuwa ta 48 sun ka ce al'aslu fil jumlati al'itlaku asalin jumla shi ne al'itlaku a sake ta an gane ko? fa'iza ƙwayyizat to in kaga an kama ta ƙaidi fali garadin to saboda wani garadi na nan ba itlaki ba wancan wanda a cikin ilimin usulun fiqh ba shi ake zance ba nan itlaki shine abu ya zo sake wawai duk wani abu wanda za a ƙara saman jumla duk wani abu wanda jumla ba sai da shi ba ta girwa ba to kaidi na in nace muhammadun jalisun bayyuwa jumla wagga ta zamanto jumla in ba an ce muhammadun jalisun ba tunda muhammadu mufrad ne mubtada ne bai ba da ma'ana jalisun shi kadai bai ba da ma'ana sai an ce muhammadun jalisun to duk abin da zai zo bayan su suna ne kaidi mana abdullahi ko ko in nace jalasa muhammadun jumla ce nan fi'iliya jalasa fi'ili madi ne muhammadun kuma matsayin fa'ile ke ko baka ba to duk abin da zai biyo bayan shi ya zama kaidi a ilimin balaga in tabiha akwai alquyud albalaghiyya akwai alquyud alusuliyya mun gane ko sun ka ce wal quyudu anwa'un su ko kaidi ko kaidi nau'i nau'i ne minha alqaid bil badaliyya ana yin kaidi da badal madadin abu nan suna nahim badal cikin wato ilimin abin nan nahwu ومسوغ القيد بالبدل في الآية زيادة التقرير والإيضاح أما مسوغ كما أبن دا يباد داما مسوغ القيد بالبدل أزود أبو مسعين مددي في الآية أسين آية ننسونا مغانا زنسين قرآني كيران زيادة التقرير أنا كاو بدلي دون يكارا تبتد أبو والإيضاح يكارا بيناشي سنكتي وشاهد هذه القائدة abin da yake shaida ga wannan ka'ida fi kitabillahi ta'ala a cikin littafin Allah al-ayatul qur'aniyya at-taliya ayata al-qur'ani wadda za ta zo al-aziz al-hamid Allahi alladhi lahu ma fi samawati wal ard sun kace qur'at bil khafdi an karanta ta da kasra qira'atar wais mun kace in ya wuce da kuma banda nafi' da Abu Ja'far da Ibn Amir su kuma ko za su wuce ko za su tsaya duka dai suna karanta ta ne da kasra sun kace fi lafzi ismillahi al-azam cikin suna Allah wanda yake mafi girma sun ka ce Allahi badalan min al-aziz al-hamid to me yasa aka kawo Allahi sun ka ce li ziyadati takriri wal idahi dan a ƙara tabbatarwa kuma a ƙara mi a ƙara bayyana abin ya fito a fili sun ɗauke shi a matsayin badali kamar yadda sun kai bayani ina fata an fahimce ni yawwa to amma waɗansu malamai sun ce sai dai a ɗauke shi matsayin shine farko sauran kuma su zo bayan shi kadiba cikin addurrul masul fi ulum kitab al-maknun na astamin al-halabi kaga maganganun malamai da kuma sauran littattafan tafsiri musamman waɗanda sun kai ta'arruf zuwa ga i'rabul qur'an kamar al jadwal fi i'rabul qur'an na mahmud abdul ina ganin mahmud abdurrahim safi da sauran malamai dai wajen i'rabin qur'ani ana rubuce rubuce kwarai da gaske kadiman wa hadisan sai ka duba ka ga yadda malamai sun kai bayani wannan shine ya kawo mu karshen bayanin da zamu yi sai dai kuma darasinmu na gaba idan Allah ya bamu iko ya bamu dama abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi bamu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh